الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta talata 11 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan Maris 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma. Allah ta'ala ya ce wa kullu sai muka ce ya Adamu ya kai annabi Adam uskun anta wa zawjukal janna kai da matarka ku zauna a aljanna wa kula min haragadan haythu shi'tuma ku ci daga aljannan ayyalwace abinda kuka ga dama wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku kusanci wannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku zamo daga cikin masu zaluntan kawunan su fa azallahum ash-shaytanu anha sai shaytan ya zabar da kafan su daga barin aljanna din fa akhrajahuma mimma kana fihi sai ya fitar da su daga ya fitar da su daga abin da suka kasance suna ciki na ni'ima na aljanna wa qulna bi ba'dukum li ba'din adu sai muka ce ku sauka sashinku ga sashinku kuna masu makiya juna walakum fil ardi mustaqarrun kuna da wato matabbata a ƙasa wa mata'un da wani abin jin daɗi ila hinin zuwa wani lokaci Allah ta'ala a wannan aya ya ya babu labarin cewa yanda ya umarci annabi Adam da matansa cewa su zauna a cikin aljanna su ce abin da suka ga dama daga cikin aljanna kuma aka yi musu kashedi na cewa akwai wannan wanda yake mishi sujadar nan tumakinsu ne karsi wasa karsi wato wani tibashi wani kafa da zai zama ya zama sanadiyar fitarsu daga aljanna din Allah ta'ala kuma ya kaddara abin da ya kaddara har wannan makiri shedani ya shiga cikin ya musu makirci ya iya fitar da su to dan Allah ta'ala da yake cewa wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna aljanna a qur'ani zara an ce aljanna abin da yafi zuwa a wato a zuciya shine wato aljanna ce da aka saba da ita aljanna ta din da ake shiga jannatul khuldi darul muqama jannatul ma'wa da ake shiga ba aka shiga ba a fita to amma malamai sun yi tattauna akan wannan aljanna da aka ce adabi adam ya shiga wannan wata aljanna ce aljanna ce wacce ita ce makomarin baki daya ko ko a wannan wata aljanna ce ubangiji ya halitta ma annabi adam a lokacin nan yace ya zauna zama na wucin gadi har zuwa lokacin da abin da kaddara masa zai auku sannan kuma shikenan sai a bashi wato wannan cikakken amana na rayuwar kasar da aka ce za a bashi malamai na ce duka a wannan suna da wato sabani galibi a littattafan at-taura idan ka je ka duba wannan shi Old Testament da ake muka duba za ka fahimci cewa shi kashi Old Testament na ɗaya daga cikin abin da wanda wato ya ƙara sanyawa aka samu wannan tukurkuɗewan fahimta a tunda shi abin da yake magana kamar yadda muka sani ita aljanna yadda manzo Allah ya siffanta mana ita tana cikin sama ta bakwai wajen sirrin muntaha wajen maganar tikewa a nan ne ake da aljannatul ma'awa to amma ita wannan aljanna din yanda su Old Testament al'adul qadim suke faɗa suna faɗan cewa wato sun dai kirata da adl jannatu adl sun kirata da da ejin da ake faɗa to amma kuma zaka sun muta wani waje sun ce tana wurin gabas ne sannan kuma wato akwai wasu ita ce wato babbuga da take wato daga ita ne wato ake samun ruwa manyan ruwaye guda hudu ake su a duniya wanda guda uku dai an san su amma na hudun ba a sani har yanzu ana ta kokarin a gane ma wanne ne ba a gane ba akwai fishin da suke faɗa to wani fishin shi har yanzu ba a gano ba ana ta tunani cewa wannan bible abin da ya faɗa din haka abin ya tafi kuwa wannan babu shi kwata-kwata amma sun riga sun faɗa cewa akwai jihod akwai dijila dijila shine wannan abin da suke kira tigers akwai kuma forat suna kiran shi euphrates waɗanda da akwai su har yanzu da waɗanda akwai waɗannan ruwaye din amma shi wannan fishin din shi babu shi babu shi to kaga shi kanshi babu zaka iya cewa ya taimaka wajen Old Testament da kan ce Gospel Old Testament din shi wannan Taurat ya taimaka wajen yadda ya faɗa yadda ya surata aljanna haka kamar wata abu ne a ƙasa saraka watakila malaman da suka karanta wannan waɗannan ilmuka da ahli kitabi suka fahimci cewa wannan aljanna wata aljanna ce daban duk da akwai wasu nasoshi da suke amfani da su amma dai wannan ya taimaka wajen ya fahimci cewa aljanna da ake magana aljanna ce kowa ƙasa ko kuma ba dai a wacan a can magana take wanda ake magana ba tunda a cikin su ma su kansu malaman kiristocin zaka samu akwai wanda daga baya suka koma suna ta tawilin wannan shi kan shi aljanna da aka ce an ba manzon an ba annabi Adam kamar Augustus Hippo in an je za ga shi ya bashi ma wani allegorical spiritual meaning yana cewa kawai abinda ake magana shine kai tsarkake kaza kai tsarkake kaza kai kaza kai kaza wato bai ba ya ki yadda ma aljanna ta zama tana da hakikanin wanzuwa ma ya dauke shi abun a matsayin majazi abinda dai nake magana a nan shi wannan sabanin za a iya zamu an samu ne asalin sabanin saboda abin da aka karanta na ahlul kitabi na taura a wancan lokaci din saboda haka sai aka yi sabani malamai suka yi sabani akan wannan wata aljanna ce a to abin da yake ka'ida wajen malaman tafsiri shine al-mubham fil qur'an la taratabu alayhi shay da abin da kaji qur'ani mai hudu ya ga baka kurukuru me shi ba to ba wai dole shi ka san shi bane kawai dai kai imani cewa akwai shi a to saboda haka dai a wannan matsalar cewa aljannan dan dukkan su malaman musulunci ba sa jin cewa a yanzu an halci aljanna in ba wasu tunanu ba mu'tazila sun yarda su cewa aljanna da wuta yanzu akwai su zan kawo wannan sabani saboda a fahimci ba dole bane in ka ga wani ya sa maka a wannan bangaren cewa aljannan ba ba wacce ake aka aka ce za mu koma zuwa gare ta bane ba dole bane sai ka zama ya zama sai ka ci ya tafi ra'ayinka ba za a ce kuma yayi bid'a ba yayin da ya kawo ta ra'ayi saboda ra'ayi da malamai duka sun samu sabani a wannan malaman musulunci suna da maganganu guda uku na farko shine maganar cewa wannan aljannan ba ita ce aljanna ta salamu koma zuwa gare ta ba wannan shine maganar farko da malamai suke da shi suna cewa saboda aljanna da za a koma zuwa gare ta aljannatul ma'awa babu taklifi ba za a zo a baka wani umarni ba kaga anan Allah ta'ala gashi na cewa kuma wala taqraba hadhihi shajara wannan umarni ahadi aka musu to kuma aljanna kuma abin da aka sani babu taklifi inji waɗannan malamai din sannan kuma suka ce kuma idan aka shiga ba a fita shi kuma ga Nabi Adam ya shiga ya fita suka ce kuma wato a dan me za a fitan shi wannan yana nuna cewa to ba aljannin da aka yi da aka yi alƙawarin cewa za a ba shi da shi da zuriyarsa bane ba a sannan kuma suka ce aljanna wacce take iblis ya fita to bai isa ma ya koma ba dan Allah ta'ala cewa ya fita to bai ta ya ba zai a ce ya koma ai ba zai iya komawa ba wannan shi ma sun yi amfani da wannan dalili wajen nuna haka sannan kuma suka ce aljannan da Allah ta'ala ke cewa za mu koma to babu bacci ba bacci ita kuma a wannan ajan da aka da annabi adam ya shiga shiga ciki a ce yayi bacci wannan kuma ya ce yayi bacci ba wai qur'ani bane ba sunna bacci can ahadul qadim ne dai in ka koma ulta ulta sumin din ka kuma za ka san faɗi wannan magana dan ka fahimci cewa wato a lokacin wasu daga cikin malaman musulunci sun dan sunna sassauci wajen suna karanta waɗannan abubuwa to kuma ka san ai baka dama dama ba dama ka ce wai waɗannan abubuwan ba duk ba daidai bane akwai abin da yake musulunci ya goya mishi baya akwai abin da kuma za ka gani a hankalce zai iya ɗauka saraka malamai su ibn abbas abdullah ibn amr ibn as su abu huraira da sun rinka sauraron su kabul ahbab su rinka sauraron wasu daga cikin manyan malamai da suka zunga zuwa kusu daga yaman sun san wato littafi din sannan kuma suka ce a cikin aljanna babu cewa annabi adam kuma abinda aka ake da shi a labari shine wato da ya zauna a wannan aljannan har sai da ya kewa ma har ubangiji ya sa shi ya bacci da ya bacci kuma shikenan sai aka halitta mishi hawa to aljanna babu wannan aljanna da za a kowa zuwa gare ta a saboda haka wannan har zuwa dai karshen su abinda suke faɗa a na cewa Allah ta'ala ya sanya wannan aljanna da za a koma jannatul khuldi ce darul muqama ce darul khuldi darul thawabillah darul iqam wannan dai ya daga cikin abinda malamai suka faɗa daga cikin ko abinda suka faɗa shi abin da abul ali ya faɗa riwaya su tana cikin tafsiri na ibn jarir al-tabari da kuma tafsir na ibn abi hatim ar-razi suna fitarwa ta hanyar abul wannan abu ja'far isa ibn mahal daga arabi ibn anas al-khurasani daga abul ali abul ali yake cewa wannan ma wanda ya ci din wato wata bishiya ce da in aka ci za a samu bayan gida to kuma kuma a cikin a cikin a cikin aljanna da za ku kowa ina magana bayan gida ba magana bayan gida wannan kaga ba shi ba wai nasi bane da a fahimci wannan ba nasi bane ina dai faɗan abin da suke kafa hujja da shi da shi a to wannan wasu daga cikin magabata sun faɗi wannan magana sun zabe ta daga ciki akwai Wahab ibn Munabbih wannan babban malami wanda da can yana da ilimi na at-Taura daga baya bayan shi shi da dan uwansa Hammam ibn Munabbih suka karbi musulunci kuma suka zama sun yi karatu sosai kuma suna amfani suna wato yin amfani da abin da suka sani a musulunci da kuma alakanta abin da suka sani a baya wahab ibn munabbih da shi dan uwansa hammam ibn munabbih daga cikin mutanen yaman kuma wannan shine wato zabi na ibn qutayba ad-dinawali wannan shine zabin ibn qutayba ad-dinawali kamar yanda wato ibn qayyim ya danganta masa sannan kuma wannan shine ake danganta ma ibn uyayna sufyan ibn uyayna wannan zuma na imam malik imam malik ya girme shi kadan amma ba sosai ba kuma wannan shine zaben al-qadi munzir ibn sa'id al-baluti al-andalusi wannan babban malami ne ba malikin wannan shi zabin sa sannan kuma wato shi albalutin ya kaito cewa wannan shi da yin Abu Halifa kun ga shi magabata sun faɗi wannan magana kar ka ji wata ranar wani malami ya faɗi wannan magana ka ce bai da salaf Wahab ibn Munabbih Sufyan ibn Uyayna sannan kuma akwai wannan ibn Qutayba ad-Dinawari sannan kuma akwai al-Qadi al-Baluti sannan kuma yana yana hikaitowa daga Abu Halifa an-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi ta'ala alayhi watakila idan ka tsaya ka kula abinda zai ƙara sanyawa su ji cewa wannan aljannan ba ta ba ita ce aljannan da aka ce za a bukowa zuwa gare ta ba Allah ta'ala ya faɗa cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a ban ƙasa dan haka inda Allah ta'ala zai sanya annabi Adam ya rayu to dole sai dai a cikin ƙasan nan sai dai wata aljanna ce a cikin ƙasa ko kuma kafin a je ƙasa amma dai ba wannan aljanna din ba wannan kaga wato malamai sun yi hujja da wannan din sannan kuma suka ce aljanna da Allah ta'ala wato ya faɗi labarin cewa za a shiga babu zafin rana babu yunwa ba kaza ba kaza to aljanna da annabi adam ya shiga shi ma ba a samu wannan ba amma kuma sai aka ji ubangiji na cewa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la talma'u fiha wa la tabha ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi wato tsirara ba sannan kuma ba za ka ji kishirwa ba sannan kuma zafin rana ba zai same ka ba to kaga ita a cikin aljanna suka ce nan ne wato babu zafira ne kenan amma da ila da zai dan fito haka dan haraba ila akwai wannan zafira tun har Allah ta'ala yayi magana cewa akwai ta wannan su ma da wasu daga cikin malamai sun faɗi haka wannan shi ra'ayin malaman farko da magana uku muka ce sai magana ta biyu da ake da shi shine wanda suka tawakkufi suka ce a bar wannan magana kawai a bar maganan aljanna ce ta a cikin duniya ko a wajen duniya ko a aljanna ce wanda za mu koma zuwa gare ta wannan shine zabin Abdullahi ibn ibn Nafi as-Sa'id daga cikin babban ɗalibi na Imam Malik din nan wannan malamin da ya ruwaito daga Imam Malik cewa Imam Malik ya ce Allah ta'ala yana sama Abdullahi ibn Nafi as-Sa'id kamar da Imam Ahmad ke rawaitowa daga Surayt ibn Nu'man daga Abdullahi ibn Sa'id cewa Malik ya ce Allahu fi sama to wannan shi yana daga cikin abin da ake ruwaitowa daga wajensa shine cewa as-sukutu an hadha afdal ita shi ai shiru a wannan abin shi dai ai shiru kamar yadda wato Ibn Musayyib abu zakariya yahya ibn ibrahim ya faɗa ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yana da magana biyu a wannan babu shi yana da magana biyu ya faɗi cewa ba aljanna ce ta da za a koma zuwa gare ta ba kuma ya faɗi kuma cewa aljanna ce da za a koma zuwa gare ta ya faɗa eh yana kare sani malami duka wato ijtihadin sa yakan canza tsakanin lokaci zuwa lokaci gurgurdan da ya samu da dashi a wasu daga cikin masu bin diddigi sun ce ra'ayin ibn taymiya na ƙarshe da ya mutu akanta shine ba aljanna ce da annabi adam ya ya ya ya ya ba aljanna ce da zamu koma zuwa gare ta ba aljanna da annabi adam ya jira yau a cikin ta ba ita ce aljanna zamu koma zuwa gare ta ba sun ce wannan shi ra'ayi da ibn taymiya ya tabbata akai duba da cewa ya ambaci wannan ra'ayi ne a kitabun nubuwat wanda kitabun nubuwat kuma yana daga cikin karshe karshen littafi na na, na ibn taymiya a duk da akwai akwai magana da ibn taymiya ya ce magana ce ta mubtadi'a ma dan bid'a ba galibi mu'tazila ne aka shi na faɗa wannan maganar da mutakallimun da mulhidai abin da yake magana ibn taymiya adam shi yana magana cewa kace aljanna tana indiya ko kuma tana jidda su wasu daga sabuta kalli wani suka ce wannan aljanna ana magana ta aljanna ce a indiya ko kuma a jidda yace to wannan maganan kai ta hadidi kace wannan aljanna tana indiya ko tana jidda to yace wannan magana ce ta mu'tazila da mutakallimun da kuma sauran mulhidai da wanda suka bayan su su galibi a magabatan da suna cewa ne wata aljanna ce ko dai kana cikin duniya kuma ma ba ta cikin duniya amma dai ba ta ce wancan din ba haka suke faɗa su magabata su abin da suke faɗa kenan amma ba ka cewa wata ce take India wata wacce take kuma Jidda wannan ba babu inda aka sami haka inji Ibn Taymiyyah sai a wajen wanda suke mutakallimun da mu'tazila da mulhidai da sauransu kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa yake cewa man qala inna hajaratu fil ardi bi ardi al-hindi aw bi ardi Jidda fa huwa min al-mutafalsifati wal mulhidina aw min ikhwanihim al-mutakallimin al-mubtadi'in ce duk wanda ya ce wannan ita ce wata take indiya ko take jidda to ne ya daga cikin wanda suke ya fita farki na na mutafalsifun peripatetic philosophers wanda suka karbi wato ilimin zauracen da suka yi amfani da shi to wannan shine wato ra'ayin farko ra'ayin ra'ayi na wato ibn taymiya kenan shi ya dauki wannan ra'ayin daga cikin abin da zai ƙara sanyawa ka ba su uzuri sai Allah ta'ala ya ce ihbitu su suna cewa aljanna ce wacce take tana saman duniya amma kuma bata kai can sama ta bakwai ba suka ce tunda ubangiji ya ce eh bi ku sako kasa ka kai tana tana sama kenan ba tana ba tana cikin duniya a gaudai ba wannan shine abin da ibn taymiya ya faɗa ce innaha fis samai wa ba'dhum yaqulu innaha fi makanin 'alim min al-ardh wani saboda kacin malamai suna cewa ita wannan aljanna tana sama da wannan duniya amma kuma bata kai sama ta sama ta bakwai ba inda a cikin akwai aljanna za a samu haka kuma za ka gani da yawa daga cikin malamai sun sami ta'adul adilla a waɗannan abubuwa gaskiya sun ma ta wukufi wannan shine zahirin abin da za ka gani sani'i na ibn qayyim za ka ga ya yi tawakkufi a yuftahu dar sa'ada ya yi tawakkufi a cikin hadal arwa da sauransu da za ka ga ibn ibn qayyim ya ta kawo dalilai amma kuma daga baya sai tarjihi din abin da aka saba sani yana yi ko bai iya yi ba to amma dai jumhurin malamai galibin malamai sun tafi akan cewa wannan aljanna da annabi adam aka ce ya zauna a cikinta ta to aljanna ce wacce take ubangiji ya mai alƙawarin za mu koma wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kuma wannan shine ɗaya daga cikin magana guda biyu da ibn taymiya ya rinjayar ibn taymiya ya rinjayar da wannan ya rinjayar da wata magana farko a wannan shine galibin wato abinda al'aimatul mazahib suke kansa kuma in kun lura wannan shi za ku ga abinda ibn abiz al-qayrawani shi ma ya maimaita ya ce wato ita ce aljanna wacce take ubangiji ya zama da annabi adam a ciki ibn taymiya yake cewa aljannatul lati askanaha adam وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ɗaya daga cikin maganar nasa guda biyu kire cewa aljanna da ubangiji ya zo da annabi adam ita ce aljanna wacce ta dindin wanda jama'a za su koma zuwa gare ta ƙarshen duniya kuma imamu al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi ya rinja da wannan ra'ayin ibnu kathir shi ma ya rinja da wannan ra'ayin cewa wannan aljanna ake magana aljanna ce wacce take ta dindindin ita ce aljanna ita ce ita ce wato aljanna da annabi adam ya zauna kuma gaskiya dalilai sun fi goyi bayan wannan ra'ayi cewa aljanna annabi adam ya zauna ita ce aljanna ta dindindin da za a koma zuwa gare ta amsa akan wato iradat da suka kawo waɗannan ishkarat da suka kawo su waɗannan malamai na farko shine na farko kasancewan wato ita cewa da suka yi ita aljanna da za mu koma zuwa zuwa gare ta ba aljanna ce da babu taklifi a ciki ba babu umarni babu hali to wani abu da suka faɗa shi kashi ba sallama ba shi kanshi wannan magana da suka faɗa wato magana ce da suke yi ba sallama ba cewa a cikin aljanna za a koma babu ibada baki da wannan ba ra'ayi ne ta daidai ba Allah ta'ala a cikin Qur'ani ya ce da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin wannan da'awahum shine addu'a za a cigaba da yin addu'a sai dai wato bautan zai rikide ba irin wannan bautan da muka saba amma gashi aka ce za daga cikin abin da za su yi bauta da shi shi subhanaka allahumma wannan ai bauta ne sai kuma aka ce wata hiyatuhum fiya salam salam ma bauta ce wa akhir da'awahum karshen abinda za su yi za su cika shi da'awar su da shi addu'a su da shi bautar su da shi shi alhamdulillahi rabbil alamin wato za su dinga yi ma ubangiji godiya kuma a cikin aljanna ya ya tabbata cewa akwai umarni din akwai lokacin da ubangiji zai bada umarni musamman ran juma'a ya ci su fita kowa ya fita su a fita sai a je wani waje a ƙara zama sai wata iska ta zo ta baɗe su ta baɗe su kowa ya ƙara kyau kuma kowa ya ƙara kyau ya ƙara ƙanshi daga nan kuma ubangiji zai tajalli kuma ayatan su ƙara ganin shi kaga dai akwai akwai alƙawar akwai wato umarnin ila iya kare ba umarnin da muka saba da shi ba cewa da aka yi babu taklifi ko babu al'amuru ko babu annahi to wannan shi kansa ba abu ne wanda malamai suka ranjayar ba sannan kuma abu na abu dalili na biyu shine abin da suke faɗa na cewa wato wato ita wannan aljanna cewa ta ba ita ce wacce take akbar alƙawari ba to a cikin qur'ani wannan alif da lam aka ce aljanna aka alif da lam wannan alif da lam adiya ce wato aljannan can aljannan da muka sani ita ke ita ce tana nufin al'adiyya al-ma'rufa aljannatul ma'rufa al-ma'hud indana aljanna muka saba da ita inda ba a ci shi aljannan ba da Allah ta'ala sai zai bayani amma Allah ta'ala kawai sai ko rike cewa uskun anta wa zawjukal janna a cikin qur'ani ko da zaran an yi magana ko ma harshen shari'a da zaran an yi magana aka ce aljanna da al-lamu din nan to za ta koma ne zuwa ga aljanna da aka saba da ita ba aljanna da ba saba da ita ba wanda wannan zai zai hukunta a fara fada wata sabon magana idan ko su kuma malamai suna cewa idan hakika lugawiyya ta ci karo da hakika shar'iyya kuddima al hakika shar'iyya idan wato aka ce za mu iya wato fassara aljanna ta kusa aljanna nan da aljanna wata wani lambu ko da aka ba Allah Adam ga kuma a cikin shari'a Allah ta'ala idan ya ce aljanna ya dafa aljanna da za mu koma zuwa gare ta to idan sun ci karo a cikin tsakanin ma'ana din sai a gabatar da ma'ana wacce take ita ce aka saba da ita kamar sallah ce in an faɗa a wani wuri an ce a sala sai wani malami ce yana nufin addu'a wani malami ce ya nufin sallah da muke yi to yanzu ya cikar da kanin hakika shari'a da hakika lugawiyya to sai a fara gabatar da abin da shari'a ta ma'anar da shari'a take bashi wanda ita ce wato ma'anar aljanna da muka da muka saba da ita sannan kuma suka ce kasancewa annabi adam ya shiga aljanna ya fita wannan baya sanya a ce wai ba ita ce aljanna Allah ta'ala ya mana alƙawari ba suka ce ai wannan zai iya faruwa idan ya zama wannan ubangiji yayi zan ya jarabce shi ko kuma saboda wani abu da ya bujuro kawai yasa ya fita ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da je Isra'ila da Mi'raj ya shiga aljanna ya fita ya je wutan kuma ya fita amma shigarsa da fitarsa saboda li'aridin ne a wani dalili yasa ya shiga ba ya je ne saboda lokacin da aka ce lokaci yayi a shiga ba aka shiga ba a fita ba Allah ta'ala aljanna da yake magana ba aka shiga ba za a fita ba shi lokacin shiga yayi amma ba wai idan wani dalili ya sa an shiga a fitowa ba manzo Allah ga ya shiga aljanna ya fito a Isra'i da Mi'raji amma kuma wannan bai zama wato an ce wato ba ita ce aljanna aljanna Allah ta'ala mana alƙawari ba sana cikin sunna suka ce wato akwai hadisai da suke nuna da suke nuna cewa wato wata ce wannan aljanna Allah ta'ala ya mana alƙawari cewa za mu koma daga cikin shine abin da zo a cikin sahihaini annabi Musa mun kanta wannan hadisi a baya yake cewa antal ladhi akhrajta an-nasa min al-jannati bi dhanbika wa ashqaytahu yake hushe ma annabi Adam cewa kai ne da zunubinka kaftar da mu daga aljanna kaga shi ma aljanna nan da ya kawata abin da shi aljanna farko aljanna wanda zamu koma zuwa gare ta tace ta farko tace ta karshen sannan kuma abin da zai ƙara fito da wannan baya zama a fili ƙarara shine wato hadisin shafa'a kamar yadda ke cikin sahih muslim yayin da aka karaɗe annabi adam annabawa ake son su ceto to yayin da aka tafi aka ce kowa dan aljanna sai shiga aljanna to za a je wajen annabi adam a ce je nemi izini ubangiji ya bude aljanna sannan kowa ya shiga kun san yayin da Allah ta'ala ga mai hisabi aka ce kowa ya shiga aljanna to za a je fa za a ga aljanna ne a kulle ba wanda isa ya isa ya shiga manzo Allah kafin manzo Allah ya sai a jira to da in aka je farko wanda za a fara zuwa wajen annabi adam tunda shi ya taba shiga sai a ce to ka je ka roki ubangiji ya baka izini a bude wato mutanen ka a shiga to sai sai ce sai ce ya abana istaftih lana aljanna ka je ka nemi a bude mana aljanna sai ce wa hal akhrajakum min aljanna illa khati'atu abikum da ba akwai abin da ya fita da ku daga aljanna in ba ma aljanna in ba wato zulum baban ku ba kaga ya ce abin da aljanna za a shiga ita ce aljanna ta dinin din amma yake cewa akwai abin da fitar da ku da ma in ba zulum baban ku ba a shiga ga ita shiga ita ce ya shiga daga baya fita saboda wannan ra'ayi ita ce ra'ayin da ra'ayin da yafi karfi na malamai cewa wannan aljanna Allah ta'ala ke magana uskun anta wa zawjukal janna yana magana aljanna da Allah ta'ala ya mana alƙawarin cewa idan mun mun yi aiki na gargaru to za mu kowa zuwa gare ta mu cike zuwa gare ta Allah ta'ala ya shiga da mu aljanna Allah ta'ala sai ya ce wa kula min haragadan haythu shi'tuma ku ci wato ragadan haythu shi'tuma a yalwace abinda kuka ga dama ku yi dabdalan ku a cikin aljanna a wannan Allah ta'ala ya ce uskun anta wa zawjukal janna wasu daga cikin malam malamin ahlul kitabi kamar da na faɗa cewa sun dauki cewa uskun anta wa zawjuka aljanna sun fahimci cewa wato da can da ya shiga aljanna sai da ya dan kewa wannan ba dole bane ba dole bane zama annabi adam ya yi kewa a aljanna wannan magana su ce kawai Allah ta'ala da yace uskun kaga ai uskun shine kana su kaga kamar da babu da tsohon kenan wani zai tsumba ibinta ka amma wannan ba dole bane a kawai dai wato kowanne ubangiji ya riga ya halitta dan adam yayin da zai rayu yadda da yake ciki yana bukatan wani irin sa zai dibe mishi kewa Allah ta'ala ya haka ya ga dama ya halitta dan adam akan wannan nas'a shahawaniya din mamaci to daga Allah ta'ala ya halitta mishi wannan macen ba dole bane ya zama abin da su suke faɗa Allah ta'ala yake cewa kula min haragadan haythu shi'tuma ku ce a yalwace abin da kuka ga dama wannan ba wai ci kadai ba ana an yi ta'abiri da wa kula min ha ana magana istamti'a ku ji dadin ku kawai wannan wa kula minha ana an yi ta'abiri da shi saboda wato dan annuna musu duk abin da suke bukata a cikin aljanna da za su iya yi ana magana al-istimta ragadan ar-ragad shine wato malamai suka ce al-wasi'u tayyib abu mai yalwa mai tsarki kuma a aljanna arzikin aljannan arziki ne mai yalwa banda kuma yalwa da wannan arzikin ke da shi kuma mai tsarki ne ba za ka samu wani abu mara tsarki ba gashi kaga a cikin aljanna kuskure ne abin da wasu ke cewa aljanna akwai sholushu aljanna akwai wani abu haka na kazanta a babu wannan fa in aka ji ma ko kana wani sha'awar shuri shuri na ji wani malami na cewa shi yanzu yana sha'awar wannan shuri shuri amma yana jin yana cewa aljanna ko ka ji aljanna ma wannan yanayin ka ya canza ba za ka ji wannan kwaɗayin ba ita cewa giya da aka ce a giya ai ba wai ita ba kazanta bane in ka duka in ba da wata maye da take sawa ba amma ba kazanta bace da inabi ake yi da wani abu da wani abu ne za a da ko ko wani da muke na burkutu za ga hatsi yake hatsi ba wai tsayin ne shi ma abu ne mai tsarkake sabana abin da zaka je ka ga ana hada da shoni sho da waye ko da ko wani abu kayan kwata sha wa aje saboda tsabar ayi ma wasu ba su shaye gwaninta ka ce musu wai za su sha a can a ka ce ne kuna ba ku da lafiya a nan yanzu Allah ta'ala ya tafi can za a tsarkake ku ka tsarkake ku shikenan ba za ku sake tunanin wannan ba Allah ta'ala yake cewa kula min ha ragadan haythu shi ta ba ragad muka ce shine alwasi at-tayyib wannan shine abinda malamai na salaf suka fassara a haythu shi ma ku ci duk abinda kuka ga dama nace wannan ana maganan ku amfani da abinda kuka ga dama a cikin aljanna saboda ba wai kawai ci Allah ta'ala ce za su yi ba Allah ya ce inna laka alla tazu'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhu fiha wa la tabha a cikin aljanna ya faɗi cewa wato ba za ka ji yunwa ba ba za ka tsaraici ba ba za ka yi kishin ruwa ba sannan kuma zafi ko radadi na rana ba zai je da zuwa gare ka ba wannan yana nuna maka cewa cikin aljanna am wato wannan kula da aka magana ana magana istamta'a istamta'a wato guji dadin ku bai baki da wannan shine abin da Allah ta'ala ke magana a wannan aya da Allah ta'ala ke cewa inna laka alla tajua fiha wala ta'ra ba za ka ba za ka wato tsirara ba wannan raddi ne Allah ta'ala yake yi ga abin da ahlul kitabi suke faɗi a cikin abin da suke lalata na littafin su cewa annabi adam da hawwa'u tsirara suke tafiya ba ko ba ko kunya ba su da shi haka suke tafiya a dakin da aka a tsirara haka suka faɗa a cikin al'adul qadim suna cewa wa kana adam wa mar'atuhu kilahuma uryanai la yaqtala wai annabi adam da matarsa kawai suna tafiya ne haka ba su da kaya ko ba ba su da kunya eh zai haka to kaga in su kirista sun kashe wannan shikenan za su su ma su dan baka sai da ba haka baban su yake to wannan ma aya babu ita ƙarya suke yi Allah ta'ala cewa wa inna laka allati ju'a fiha wa la ta'ra malaka kuma ka ga da suka ci wani abu sai ce kayan jikin su ya sauka wannan ke nuna maka cewa da ta sa kaya din sai ka sa kaya wannan kama ya dan adam cire kaya ko wannan aibi ne ubangijin kan ruha yana kiran wato tsirara din da sau'a wani abu wanda yake da ba shi da can wato mutum yayi shi za ku tashi a sau'a saboda mutum ya cire kaya sai ya zama ya tsara wannan abu ne mai kyau ba sai kowa je aljanna kar wani tsammanin wani yanzu kawai zai ci ko kuma kawai ta tsara a a ubangiji ya suce ka a baka kaya ai ubangiji ya ya riga suce ka magana abin da ta ke faɗa cewa wannan ai annabi adam bai sa kaya ba wannan magana ce tasu ba su da dalili akan ta Allah ta'ala ya wadana makareta su ba ruwan su annabawa su ba su da mutunci a wajen su sai su za su duk kowane annabi za su iya ɗaukowa duk yanayin girman sa su dago sai su lankaya mishi wani mummunan wato mutakat wani mummunan aqida su binne kuma akan sa kaga ga haka suke ma annabi Sulaiman haka suke ma annabi Dawuda duk annabawan Allah haka zaka ga duk yanayin ga wuta wannan adam sai sun koma daga baya suna cutar da shi har annabi Musa wanda ba su da annabi irin sa amma haka ga yanda suke koma suna cutar da annabi Musa annabi Musa ya ya saboda abin da wato ahli kitab suka masa saboda ga abin da abu ne an fahimta sun fahimci ga yanda aka ce a yi ga abin da za a yi sai su canja in an ce su ce hitba su ce hitba saboda sai sun gane su su alif tabi inda suke su suna gane ba aftar ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu wato suna lalata magana haka suke su saboda haka su duk inda suke suna lalata magana ne abin da yake ba haka abin yake ba amma sai su lalata shi Allah ta'ala yake cewa wala taqraba hadhihi shajara kar ku kusanci wacannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku waye gari wato ku waye gari kuna cikin wanda suke zaluntan kawunan su a wannan a cikin ajannan akwai a wato togaciya da ubangiji ya musu cewa kar su ci wani abu wannan ubangiji ya yi musu saboda jarabawa duk da an mun shiga ajannan ko babu wannan nan gaba wannan jarabawa ubangiji ya cire mana shi amma dai ubangiji ya yi wannan saboda jarabta annabi adam shi yasa a can wata aya Allah ta'ala ke cewa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma da ta mun ba annabi adam alƙawari mun wato mun masa alƙawarin bashi umarni umarni ka karfa cewa kar kai kaza amma sai ya manta sai ya manta ba mu same shi da azama ba a lokacin wurin wato alkin tawala alƙawarin da muka bashi a nan kaga Allah ta'ala sai ya sai bai faɗi wace irin wace irin bushiya bace bai faɗi wace wannan cewa ya wala taqraba hadhihi shajara kar ku kusanci wacan nan bishiya amma ba faɗi wata irin bishiya ba ce to kamar yadda muka sha faɗa dai duk abin da kaga ubangiji bai faɗe shi ba karara yayi ibhami to wannan yana nuna maka baka bukatar sai ka wahala kanka sai ka san shi malamin na cewa ma abhamahu shari' fala tarattabu alayhi shay wa jahiluhu la yadur da abin da shari'a ta riga ta ta wato rufe maka shi bata gaya maka ba to baka bukatar sai ka matsa ma kanka wajen ka fahimci me yi shi to amma dai wasu daga cikin malamai an samu su yi takallufi sun matsa kansu duba da abin da wasu daga cikin ahli kitabu suka faɗa har su saki baki sun faɗi wasu maganganu da suka karanta daga littafin ahli kitabu din wannan duka ko dai sun same shi daga cikin littafai na ahli kitabu ne kai tsaye ko kuma sun ɗauka daga cikin abin da labari kun ya girma kaka da jama'a suka dinga yaɗa ma junansu shashe faɗin jama'a kawai taharrusat kawai wa bunun zace-zace da jama'a suka rika yi har wani abu ya zama ya shahara ana faɗansa magana da ta fi magana kan ita bishiyar nan da Allah ta'ala ya hana annabi Adam za ka iya raba ta kashi biyu akwai maganan cewa ita bishiyar nan wace amfani ce idan annabi Adam ya ci bai san ake tsammanin zai same ta me ya ma'anar cin wannan bishiya da to wannan shi ma malamai suke sabani akan wannan wannan kuma ya samu asali daga wani mangugu magana da alkar suka faɗa za mu to insha Allah magana kan sa sannan kuma sai kuma ita kuma bishiyar nan wace iri ita mai ce ita aure ne alkama ne wato inabi ne gwargwadon yadda malamai suke sabani maganar farko shine abin da su ahli kitabi suka ji rikikita ce daga cikin abin da aka saukar musu a suka ce Allah ta'ala ya hana wannan annabi Adam da Hawwa su ci wannan bishiya ne saboda kasu zama tamkar ubangiji kasu zama tamkar ubangiji sun san alheri sun shari haka ubangiji ya musu wayau bai sa su ci wannan abu haka suka faɗa kaga na'am eh za mu zo kan wannan sha'an naku eh to kaga wannan ai shi shine wato sharrin yahudawa da asali wannan aya akwai makamancin ta ko shine abin da malam zai yake magana akwai makamancin ta Qur'ani amma ba kan wannan ma'anan ba su yanzu sun lalata ma'anan sun canza ta zuwa ka cewa wai za su zama tamkar ubangiji ne ta yadda wai abin da ubangiji ya sani su ma za su sani to kuma ubangiji hatta mala'iku ai ba aka aka yi da su ba ilimin da mala'iku ke sani wani bangare na ilimin ubangiji kuma ubangiji bai dogara da wai sai wani abinci ne in ya ci daga baya ke kara musu ilimi ba ubangiji bai dogara da wannan ba ilimin sa ilimi ne wata ke sifa ta zatin sa sifa ta zatin sa sabai dan adam dan adam ilimin sa zan sifa ta zatin sa amma mu kasab ne sai ya je ya koya ya dogara da wai da trial and error zai ta tayi har yana ya karanta yau ya karanta gobe har ya rike karatu amma ubangiji ba haka bane amma kaga yanda suka lalata ma'ana al-khulut da al-mulk wannan shi abu ne zuwa Qur'ani al-khulud tabbata da kuma al-mulk mulki da da Allah ta'ala ya faɗa amma su suka lalata wannan ma'anar suka mai da shi wai kasu zama kamar kamar ubangiji a to su malaman musulunci a su ma sun faɗi ta magana amma ba irin wannan ba su ai malaman musulunci ba su faɗa tun sa tauhidi ba za su faɗi magana kwatankwacin kwatankwacin wannan ba to sai dai ga abinda Wahab ibn Munabbi daga cikin manyan malaman Yaman da suka karanta da suka karanta tafsir al-kitabi ya ya faɗa shi wataƙila wannan magana yanzu da bai suke muka karanta ba yanzu na je na duba mana yanzu karanta mana yanzu yana daga cikin abin da ma suka ƙara rikikita shi amma asalin shi wahabi ne munabbi ga abin da yake faɗa kamar yadda Abdullah Sanani yake fitarwa ta hanyar kuma at-Tabari da Ibn Abi Hatim ar-Razi suke fitarwa daga Umar Ibn Abdurrahman Ibn Muharrib qala yake cewa sami'tu Wahab ibn Munabbi Ali Wahab ibn Munabbi yana cewa lamma askana Allahu Adama a lokacin da Annabi Adam Allah ta'ala ya zama da Annabi Adam wa zawjahu da matansa aljanna ya zama da su aljanna nahawa an shadara sai hana shi ya ci wata bishiya wa kana shadara wusuluha mutasha'ibun ba'daha fi ba'd yake cewa rassan wannan bishiyar wato kuta da fadi kuma wato wasu sun shiga cikin wasu sun yi iwa baki daya a kaga wato akwai dai za ta za ta iya kama hankali kenan za ta iya wato jan hankalin annabi adam wa kana lahu thamarun ya'kuluhu al-mala'ika yace da can a wannan bishiya ne ubangiji ya sanya ta a cikin aljanna ta da wasu yaya wanda mala'iku ke ci li khulbihim wannan takan taimaka musu wajen cika wata tabbata a kan kasa wa hiya thamaratul lati nahallahu anha adam wa zawjatu kuma ita ce wato ƴaƴan itaciya da Allah ta'ala ya hana annabi adam ci wannan galibi na fi tsammani cewa ita ce asalin abin da aka rubuta a cikin at-taurat amma suka je suka lalata wannan wannan ma'anar suka mai da shi wannan abin da ake karantawa na su in ka je ka duba wato genesis din ka duba in suna bariya wato aya karkashin asuko inda wato aka ce annabi adam yayi wannan laifin sai sun ce wai ya ubangiji ya musu wannan ne saboda kasu ci bishiya wacce za ta zama kankar ubangiji shi kuma wahab ibn munabbi a cikin abin da yake karantawa altafu sun asali shine wannan bishiyar mala'iku ne ubangiji ya ba su umarni sa harka ci idan suka ci kuma sai wannan zai taimaka musu yanda kamar yadda mu yanzu da muka ci abinci na taimakon mu wajen rayu haka su ma wannan yana taimakon su wajen tabbatar rayuwarsu baki daya wannan ba qur'ani bane amma ina son a fahimci cewa hatta a cikin tafan al'adul qadim din ba shine abinda abinda aka sani a baya can ba shine abinda yanzu kuma muke karantawa a cikin littafin wasu na Old Testament ba wannan idan ya tabbata a kawai abinda zai zama shine Allah ta'ala ya sanya wa mala'ikun nan wani dalili a na a dabi'ar su wanda idan suka ci zai taimaka musu na rayuwa kamar yadda mu ma ɗan adam Allah ta'ala ya sanya mana abinci idan muka ci zai taimaka mana na rayuwa wannan kaga su ne mala'iku suke bukatar wannan ba ubangiji ba ba ubangiji ba kuma wannan ba shi da alaka da wai ya taimaka musu wajen ilimi su san gaibu ko kasu san gaibu shi yasa ma san a san wani suka ce wanda suke cewa wa allama adam al-asma'a kullaha kuma ardum al-mala'ika kaga inda sun sani da ba za su da Allah ta'ala zai bijirda su kuma daga ba su ce mu sani ba inda sa cin wannan bishiyar za su san komai da komai tamkar ubangiji ai ubangiji ai ba zai a ce su san wannan sunaye da ubangiji ya bijira musu da shi ba wanda kenan cewa wato ubangiji ya riga ya ya dara su akan abin da suka sani amma mu qur'ani mu abin da ya nuna mana shine wato annabi adam abu uku ne ko zuwa hudu aka aka gaya mishi wannan da ya zo ce masa ya adam hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla kaga ce bana nuna maka ka ci wata bishiya ta dawwama ba to kaga wannan yana yana ƙara nuna mana abinda Wahab bin Munabbi ya faɗa cewa dama bishiya ce wace su a ilimin su tun wani iblis din da sauran mala'iku idan aka ci ana dawwama sai shine ki hal adulluka ala shadatul khuldi wa mulkin la yabla kuma wannan mulkin la yabla shine mulki wanda ba zai ƙari ba Allah ta'ala ya riga ya tunda mala'iku cewa su bai rubuta musu mutuwa ba wannan kaga wannan ma'anar guda biyu da shi aka aka rubuta annabi Adam sannan kuma a can wani waje ya kara cewa ma da haku ma rabu kuma an tilkuma shajarata illa an takuna malakai ne an takuna min alkhalidin sai ya kara cewa kuma ai sai da ku zama ma mala'iku su kufan kaga akwai ma'ana guda uku ma'ana farko dawama ma'ana ta biyu mulki ma'ana ta uku zuwa zama tamkar mala'iku annabi adam wannan abubuwa suka suka wato suka dauki hankalinsa abinda zai baka mamaki kai annabi adam da aka bibi ta ka waɗannan mala'iku har suka maka sujjada to amma kuma sai da yake dan adam din dan adam din mutum mutum ne ubangiji haka Allah ya yi shi duk ni'imar da Allah ya baka in ka gana wani ko sai gana kana sha'awar eh kamar mai mutum ne mai kuɗi a duk kuɗin sa yayin da ya zo wucewa ya ga wani abu na kauye ko wani wani makauye ya gama da roban sa ya aje sai ga ba sha'awa to haka shi ma annabi adam wato wannan abin ya zama ya ba sha'awa game da mala'iku yana son ya dawama baya son mutuwa wannan haka umar ubangiji ya halice mu duka yana son mulki wanda mulki da ba zai dawawa ba sannan kuma shi ma yana son ya zama kamar mala'ika wanda ke ƙara tabbatar maka cewa mala'iku tawawa ne mala'iku tawawa ne a wannan yana daga cikin abin da ka iya cewa ubangiji yake bace mala'iku sabanin yan adam shine ubangiji ya ba su dawama a da dawama ubangiji ubangiji saboda shi yadda ya sanya su ba su dawama kamar yadda aljanna da wuta su ba su dawama ubangiji ne ya sa wannan sannan kuma ubangiji ya sanya cewa za su iya cin wani abin da wannan zai zama sanadiyar dawaman tasu wanda ko da ba wai yanzu haka abin yake ba inda yanzu za a iya samun wani kawai da tasbihi da waye wani shi da rayuwarsa baki da amma dai an taɓa yin haka din a wasu lokuta duba da wannan abu da wahabi ne mulabbi ya faɗa kuma qur'ani yayi kamar yana wato goya masa baya dan cewa da ana duka lashidul kuldi wannan kaka yana nuna maka cewa idan aka ci wannan bishiyan a ilimin da shi iblis yake da shi an ce dawama ake yi to amma shi annabi adam ya manta cewa dirin jikin da aka yi dirin system na jiki da aka yi wa mala'iku in suka ci wannan abin zai musu amfani shi ba mushi wannan abin zai musu amfani ba kamar yadda yanzu da aka ciyayi in mutum idan wato rago ya ci raugansa kai ba maka ba jikinka bai zai dau wannan ba in ka je ka ci sai ka samu matsala a cikinka to a wani abin ya rubuce shi amma shi annabi adam bai an kare da wannan ba saboda haka sai ya ji wato ya ya wannan ya biye ma wannan wannan wato ruki na shaydan din wasu daga cikin malamai kamar Abu Aliya kamar da na faɗa sai ya faɗi cewa wannan bishiya din idan aka ci za a samu wai bayan gida ne wannan haka ibn abi hatim razi yake fitarwa da qabari ta hanyar abu ja'far ar-razi shi sunansa isa ibn mahal daga ar-rabi' ibn anas daga abul aliya sunansa rufai ibn mihran al-abiyahi ita wannan bishiyar da aka aka shira a sami wala a sami al-hadath man akala minha ahdatha wala yanbaghi an yakuna fil jannati hadath na haka wanda ya ce sama bayan gida kuma aljanna bai kwata sama bayan gida ba wannan maganar ra'ayi ne kawai ba wani abin da yake goyon mashi baya ra'ayi ra'ayi da ya faɗa wataƙila wannan maganar tana daga cikin abin da aka same shi daga cikin maganganu na kun yaji baka kada jama'a ke faɗa shi ma yayanta amma babu abin da ke nuna akan a cikin aljanna cewa akwai wannan in ma akwai wannan an sallama din to wannan kaga ya zama dalilin da zai samu ko da ma ba ta kida to wannan dangane da wato ita ma'anar wannan wannan mushin kenan ita wannan mushin an rubuta annabi adam cewa in ya ci ne zai samu ya dawwama zai samu kuma mulki zai kuma sa zai muka mala'ika da wannan ma aka ruya annabi adam amma wata irin bishiya ce wannan mece ce sunan bishiya to wannan shi ma shine malamai suka ta magana wajen su ayyade wata bishiya ce wasu daga ciki suka ce bishiya ce ta alkaram al'inab bishiya ce ta ta inabi a wanda zaka samu ana ruwaitowa daga wasu daga cikin asuma dai ahlul kitabi din wasu daga cikin magabata asudi yana ruwaitowa da sanadin sa da atsi zuwa ga ibnu abbas nace da sanadin da atsi kaga bai tabbata zuwa ga ibnu abbas ba a baya da yawa daga cikin malamai sun faɗi sun faɗi wannan ra'ayin kamar Sa'id ibn Musayyib ya faɗa kamar Ash-Sha'bi kamar As-Suddi kamar Muhammad ibn Qais da wasu daga cikin malamai amma dai tabbas wannan daga ahli kitab aka samu daga ahli kitab aka samu wannan kanta ɗaya daga ahli kitab aka samu baya cikin abin da mu a musulunci daga cikin sunan manzal aka ga mana cewa ga bishiyar da ya ci daga nan ne wasu daga cikin malamai duba da abin da ahli kitab suka faɗa na cewa su waɗan shi wannan abin da aka ci na inabi ne wannan abin da aka ci bishiya ce ta inabi wasu daga cikin malamai suka fahimta duba da abin da ahlul kitab ke dangantawa cewa annabi adam sai da ya tatille da giya wacce aka tsatso ta aka matsu daga daga inabi sannan ne ya sha ita kuma hawa ta bashi wannan abu da ta ga alama ba zai ci ba sai ta zo ta bashi ta tsiba shi ta waye ta waye ta bashi wannan kamar ake rawaitowa daga sa'id ibn musayyib ya faɗi wannan amma yana wannan ya faɗa ne daga abin da jama'a ke faɗa ba wai ya faɗa ne duk da shi ya kamar ya gamsu sai ibn musayyib sai tabi'i amma da ya faɗa ne daga cikin abin da mutane ke faɗa kuma wannan riwaya tana cikin littafin al-Qabari yana rubutawa daga Muhammad ibn Ishaq daga Yazid ibn Qusayd daga Sa'id ibn Musayyib isnadin sa Hassan ne saboda fi wannan ibn Qusayd amma shi wannan babu dalili akan sa kawai dai mutane sun faɗi wannan maganganu sai magana ta ta biyu da wasu ke cewa alkama ne wasu na cewa alkama ne wannan Abdurrahman ibn abi hatim razi ya fitar da sanadin sa zuwa ga ikrima zuwa ga abdullahi dan abbas cewa abul wannan bishiyar da aka hana nabi adam ci bishiya ce ta alkama wannan bishi wannan riwaya riwaya ce mai rauni ita ma saboda a cikin isnadin akwai abu umar al-khazzaz ya da rauni an-nadr ibn abdurrahman al-khazzaz ya da rauni shi ma wannan riwaya ce mai rauni amma dai wasu daga cikin malamai sun faɗa haka wasu daga cikin malamai da yawa sun faɗi irin wannan ra'ayi irin su wahab ibn munabbih irin su hasan al-basri irin su Abdiyat al-Awfi irin su Abu Malik Ghazwan al-Ghifari irin su Muhari ibn Bithar irin su Abdurrahman ibn Abi Layla duk sun faɗa haka to sai kuma magana ta uku da wasu ke cewa kaure ce tin to ita ce bishiyar da aka ce annabi adam ya ci aka hana shi ya ci kuma sai ya ci wannan shi ma ana rawaitowa daga mujahid ana rawaitowa daga qatada ibn da'amat as-sadusi ana rawaitowa daga ibn jurayj wannan dai duk ina son a fahimci cewa wannan ba qur'ani ba bane ba sunna bane abinda ahlul kitabi ne suke faɗa sai abinda kuma jama'a kun ya muka ka suke faɗa a bakunan mutane tana dai annabi adam ai kowa ne ba wanda ya sai ce wai shi ya keɓe da annabi adam kowa na faɗan iya abinda labari ya zo musa kuma ana iya samu ɗan ƙare-ƙare sun waɗannan malamai abinda suka samu suke ƙara maimaitawa nan maya a ka gama ko a yanzu ma za ka ji ana cewa yanzu apple aka ci ko ana faɗa har ma wani ya ce wai wannan mashakon nan da yake wannan ɗan pollution da yake ɓangaren wasu su kira shi da wato duk wannan sakamakon wannan apple ɗin ne wannan kaga shi wani babu dalili a kansa babu dalili a kansa saboda haka duk abu wannan kawai wato shashi faɗi ne da ƙoƙarin fahimtar abin da ubangiji bai matsa mana sai mun fahimta ba shi yasa al'allama ibn jarir al-tabari wanda ya rasu 310 bayan hijira wancan zama na ringa cewa 111 110 bayan hijira ya rasu yake cewa wala ilma indana bi ayyi shidatin kanat ala ta'yini mu ba a gaya mana wannan wata bishiya bace ba ayyana ba لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة الله تعالى بفلاء قرآني ما ما زال بفلاء ما سنة إن كتبته حظوا يكتوا وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم علمه آه يكتوا إذا علم وأن علمي إذا علم إذا متي يجيسني lam yanfa'i al'alima bihi ilmuhu sanin sa bane mutum amfani bane ya san wannan ilimi wala wa in jahilahu in kuma bai jahilta lam yadurhu bare bare cutar da shi ba dan haka abin da yafi inganci wannan babu maganan waye wa a ce ga bushe kaza bushe kaza bushe kaza wannan da an samu ta'arzul adilla ba a samu kuma tarjihi ba dan haka shikenan Allah ta'ala dai ya ce ya dai jarabta annabi Adam cewa karkaci wannan bishiya din shi kuma wato shedan ya zo ya bude shi ya ce wannan bishiya ce da in ka ci zaka dawoma waye ubangiji kake maka kaza kaza kaza kaza kaza zaka zama mala'ika zaka kaza annabi adam kuma ya rubu shi kuma da ya ci wannan kuma jarabawa ubangiji kuma shikenan yayi mishi hukunci da zai masa Allah ta'ala yake cewa uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara karbu kusanci wacan nan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku waye gari kun zama daga cikin mutanen da suka zalunci kawunan su wannan shine fasarar abin da ake magana a nan wato za ku zama daga cikin wanda suka zalunci kawunan su saboda can wani waje baya annabi adam ya ce ai ya karama mai ta wannan ma'anar qala rabbana zalamna anfusana ta tukil arad qala rabbana zalamna anfusana suka ce ya ubangiji mun zalunci kawunan da shi fita kula min zalim da Allah take magana shine wato kar ku zama daga cikin wanda suke zaluntar kawunan su wato busu busu hankalta ba wannan cike shi wannan ayan cewa fata kula min zalimin za ku zama daga cikin azzalimai ko da cikin wanda kuke zaluntar kawunan ku yana nuna mana cewa duk wanda ya saba ma Allah ta'ala duk wanda ubangiji ya ba shi umarni ya saba to yana yi makansa ne kawai shi sa ubangiji ya cika shi wannan ayar cewa fatakuna min adh-dhalimin halin da ubangiji ya ya hana su su ci wannan su ci wannan itaciya ba wai dan ubangiji shi da cutu ba kaga wanda ba yana ƙara yin ahli kitabi raddi da suke cewa wai an ce wai idan suka ci su tamkar ubangiji ta ina na san kafar ubangiji ba zai yiwu ba aka ga idan sun zama tamkar ubangiji kuma asu shirka ubangiji kuma to kuma ba zai yiwu shi kuma fata kuna min az-zalimin aku zama daga cikin az-zalimai wanda aku zalunci kawunan wanda zai yana nuna cewa di yayin da ubangiji ya ba mu umarni ko ya saka mana da wata shari'a a ban kasa to yayi ne saboda mu maslahan mu kai idan kai kai ubangiji zai tare da maka ladan da kinka ya baka daga nan suka shiga aljanna amma ba yayin da wai dan ubangiji shi ya amfana da wai wannan bautan da muke masa ba a'a idan muka yi zalunci zalunci ba akan kawo mu yake Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum ya ku mutane zalunci ba akan kanku yake mata alhayatid dunya amma ilayna marji'ukum wa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun yace kawai abu ne da duniya kadan amma za mu ba ku labari abin da kuka ji kuna aikatawa za ku dawo wajen kuma za mu ba ku labari abin da kuka ji kuna aikatawa dan haka duk abin da kaga muna Allah ta'ala ya ce kai yi nayi barna bari kai kai tsammanin wannan Allah ta'ala zai amfana shi in an ce yi kai bari bari saboda mai saboda amfanin kanka wannan shine abin da hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na Abu Dharr al-Ghifari daga manzon Allah manzon Allah yana rawaitowa kai tsaye daga Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu dhurri ya ku bayina ba za ku kai abin da za ku cutar da ni ba ba fatadurruni balle ma ku cutar da ni din walan tablughu naf'i ba za ku kai zuwa ga abin da za ku amfana da ni da shi ba fatanfa'uni balle ku amfana amfana mun da wani abu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum ya ku bayina inda farkon ku da ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljanunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum zai zama wato sun zama akan sufa na wani mutumin mutumi da yafi kowanne a cikin tsoron Allah kamar Abubakar ya zama kowa zuciyarsa zama kamar zuciyar Abubakar Allah ta'ala yake cewa ma za da zalika fi mulki shay'a wanda ba zai kara mulki ba zai kara mulki na komai ba ku ne dai za ku ne zai amfane ku sai yake ya kara cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutananku da aljanunku kanu ala afjari qalbi rajulin wa rajul wahidin minkum sun zama akan sifa akan ɗabi'a ta wanda yafi kowa fajirci kamar iblis Allah ta'ala yake cewa ma na kasa zalika min mulki shay'a ba mu abin da zai rige daga mulki na malakutun ubangiji yana da yawa umarni da ya bamu hari da ya hada mu saboda mu mu amfana saboda mu ya mana gata amma ba dan wai wannan ya zama ubangiji ce da wannan abin ne wai zai zai zai ji daɗi ba zai za a ce wai zai amfana ba ubangiji shi a karan a zatin sa akan kin kansa shi wato ya riga ya wadata gaba da halittu baki daya Allah ta'ala ya ƙara cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid da za ku tsaya a tarbaya daya a matsaguni daya ko a matsayi daya fasaluni fasaltumuni sai ko fasaluni sai suka tambaye ni dukan su na farko da na karshen da kuma ko mace da namiji da kuma aljani da kuma da kuma bil adama duka a mu tambaye shi a lokaci daya fa qad kullu wahidin mas'alatu sai na amsa duk kowa na amsa mishi abin da yake bukata a lokaci daya saboda yana ubangiji Allah ta alaka cewa ma na kasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mihyad ila ursila al bahr wannan abu ba zai rage komai abin kina ba sai kwatan kwacin allura ka sanya ta a cikin teku ka fito da ita to ko ko a cikin wato mutane idan ka dauki allura ka sa allura a cikin wannan butan ka fito da ita in ka tura ka ta allurar ta ta majau da ruwa ta amfana ta azuta amma amma insha Allah ko nauyi wannan ruwa ba zai rage ba to ubangiji kuma wallahi masal da'ala ubangiji ya bayar ya bayar ya bayar amma ba ba ya cewa to kai da sai fa an je korin riza ba zai yi ba a to shi ubangiji shi mayar mace ne shi al-ghina din shi wadata da yake shi sifa ta zatinsa ba sifa ce ta kamar halittu ba halittu su su bukata ya sifa mu yanzu kaga bukata sifa ce da zata mu tsayuwa ba zan yi tsayuwa sai da waɗannan abin da ubangiji ya mana zama ba zan zayo ba in tokare da wannan wato abin zaman dole sai na tokare da shi saboda ina bukatar shi saboda mu bukata sifa ce da zata mu shi ba ubangiji wato ya wadata ta kuma sifa ce da zata sa baya bukatar kowa Allah ta'ala sai ya ci gaba cewa ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum aikin ku ne dai uhsiha lakum nake kirga muku wannan aikin thumma uwaffikum iya sai in cika muku wannan aikin faman wajada khairan duk wanda ya samu alkhairi falyahmadillah to ya gode ma Allah ta'ala wa man wajada ghaira zalik duk wanda ya sami sakarin haka fala yalumuna illa nafsa kar ya zargi kowa sai kansa to wannan ubangiji yana gaya mana cewa wato da dai dan ya ce mu yi dan ya hana mu to wannan amfanin kanmu ne akwai maslaha akwai hikima gamsashe da ubangiji sanya ya ce mu yi kokar mu amma wannan baya ba wai muna rage ubangiji da wani abu da mun ki yin abu ba kwana kwana dan anan bakin titi wani yaro matashi kawai wani abu ya dan hada su da wani kuma ba shi shine mai da gaskiya ya zo yana musu alwala inda suke wajen shagon su suka ce dan matsa shi ke na sai bala'i ana ce azumi sai bala'i shi dan me za a mutu haka ayin sallah ne to ma ba fasa yin sallah kuma ya zauna masa ku ha ai to to zai zai ga in ke ka fadi sallan wa kama ya ba ya bakan shi ba wai da ba wai hakuri ka ba shi ba kamata mutane ba gane ba mutum ya zo zai faji cikin wannan ai duka cin sa da shan sa a dai daure yake yi a daure yake yi saboda kaga mun bukaci yana bukatan yan daure ba ba ba yana bukatar su ba to kaga shi kenan a ce daure su za su za su haje a samu su dattawa manya da an kama wannan sai a je a samu da tawa manyan nan shi ga wannan dattijo baba wanda ke baba anguwa yana hausawa ke a da ya ba da dama a gaban sa a samu shi ko da a zani shi a ga mishi game da ubangiji ba ba ba ganganci ba ka ganganci wannan ba dole a ga ya ana ce wai ana ba shakuri kuma nana cewa ba yaro hakuri saboda kawai ya yi shirin taka irin wannan ya yi wulakanci kuma duk shekantakan da yake yi yanzu kalkal ya kara shekara sha biyar jikinsa duk ya saki wani ne wani ne wanda bai kai shi ba zai kama ce naka shi a banza a wuce so kaga ya kamata ka ba wai wace wai kan zai zo kowane sallar in yayi wai ana ta mashi wai ciki wai shikenan ko zai je yi ne ko yare ne to in yayi babu soyayya Allah bai ansa ba idan yayi babu cikakken mika wuya ga ubangiji da soyayya ya zama an yi da wani ya masa dole ubangiji kuma shi baya ba zai karba ba sadaka dole an nuna mushi an nuna ba yara matasa duk shaye-shayen da suke yi ai mun tashi mun ga masu shaye-shayen su kansu ƴan boko ma wanda suke boko ta sa suke shaye-shayen amma za ka gani ko shaye-shaye yake da ya zaka da sallah zai gafa da kuɗi ya yi ya ya wato ya gane ina ku cima nan ku duba da kyau gani ga ɗan shekarun baya can wanda suke da inda tawar Allah ya tabbace su wanda suka karatu shekara talatin arba'in baya Allah ya sun Allah ya su kuma tana shaye-shaye to za ka dama galibi in za su yi sa'in sai sun je wani waje mashaya to in dalili ya sa sun dawo suna zuwa sun ga wani surkin sai ka san dai wani haka kana ganin shi ne ka san bai da lafiya amma amma zai dan wallahi abin sa ko ba zai yi magana mummuna magana ba in an tashi ana magana addini zaka ya kowa da jiki amma waɗannan yara yanzu kawai a gaban mutane za su ga yin fajirci ma ubangiji kuma a ce za a kyale su wallahi kamata ya duk yaran da suke gani ana ta cewa a kansa to shi ke za a samu wasu manyan mutane kana bari bai mata sasi kasu je su kashe shi amma lokacin da aka zo aka samu wasu manyan mutane to shi kenan sai kana zaune a kashin tabar aka zama babin zaure in ji sunan wani kakana kana zuwa shi kenan sai a ce ba a ɗauko bulala a shimfiɗe shi a riƙe shi sosai a kwaye mishi baya a zane shi in ya ji rubu a jikinsa da gobe da ya zo zai yi magana da ci a sai haka kaga ya gane ke Allah ta'ala ya kyauta mashi ko lokaci ya ku to insha Allah sai mu dakata ana sai mu bi lokaci abinda muka tafi da Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم نعم haka da damarin ita mana ai yayi tunda ya san cewa inda inda suka saba wa ubangiji ke ta ce ke ta ce tsaba shi sa ubangiji ai ya shela cewa wannan makiyi ne a wajen kuma ya ya ya da ilimi sun da shi ya fi experience kasan experience ba ƙarya ne ba ya da experience din cewa in an sa ubangiji to an baya tafiya daidai sai ya yi musu ingizami kace wai ya fi abin a wannan yanayi a wannan hali Allah tsare mu ai mu gama kan kan tsiyan shi ba za mu ci gaba da yi wannan kisan insha Allah ai za mu zo mu mu ta kansu a har zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala Allah ya tsare mu Allah ya kare mu da shi assalamu alaikum warahmatullahi